والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da huwa cewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta litinin da muka fara 'yan makonni kaɗan darasi cikin wannan littafi na adda'uwar dawa na babban malami al'allama ibn al-qayyim al-jauziya rahimahullahu to ci gaba da bayanin da malam yake yi na tallata maganin da aka tambaye shi ga fasali yace faslun fadlud du'a ana magana dai akan addu'a kamar yadda da ita ya fara shimfiɗa fasali da zai magana akan falalar addu'a ya ce wa du'a'u min an fa'il adwiya ita addu'a tana daga cikin magani mafi amfanarwa wa huwa aduwul bala ita addu'a kuma kullum tana fito na fito ne kaman ƙiyayya take yi da bala'i wato ita addu'a kaman ƙiyayya take da bala'i domin ita tun kuɗewa bala'i take yi shi yasa ya ce yi dafi'uhu wa yu'alijuhu ita addu'a takan tun kuɗe bala'i ko kuma in bala'i ya faru takan magance shi ta maganinsa wato kenan addu'a tana kasancewa a matsayin magani a duk lokacin da bala'i ya faru ko kuma yake ƙoƙarin faruwa ita ma magani ce wayan na'u nuzulahu takan ma hana saukar bala'i addu'a ba takan hana saukar bala'i sababi ce da Allah ta'ala ya sanya ta ga bayinsa takan iya hana saukar bala'i wa yarfa'uhu ko kuma idan bala'i ya sauka Allah ya sanya addu'a takan zama sababi na daukewa bala'i amma dama mun ji bayani akan addu'ar ya take ko ta ina tasirin ta yake kasancewa an yi bayani a baya wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazala ko kuma addu'a takan zamanto sababi da take sassauta bala'i in har ya sauka zai zo da nauyi amma dalilin addu'a takan zama sababi da Allah subhanahu wata'ala yakan sassauta bala'i in ya sauka ma sai ya zo yadda ba zai rikita mutane ba ba zai raba su da addininsu ba don haka ma ya ce wa silahul mu'min kenan addu'a makami ce ta mumini makami ne na mumini idan ka rike addu'a musamman da sabubbanta da sharuɗanta da shika-shikanta da yadda ake gudanar da ita duk ka kiyaye to insha Allah ta kan zamanto maka makami akan dukkan bala'i in ya دوشيكا ka كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يدى إمام حاكم يكواتك مستدرك على الصحيحين دقاء حديث علي بن الدعاء tana samun matsayi ɗai ɗai ɗai in bawa ya yi dangane da bala'i har matsayi guda uku ma'ana ba duka bai ɗaya take zamantowa ba wajen da take fuskantar bala'i ɗin ahaduha na ɗaya an yakuna aqwa min albala'i fa yadfa'uhu yakan kasance addu'a in an yi ta musamman an cika mata sharuɗa kuma ta zo daga zuciya mai yaƙini bisa abubuwan da ake bayani a fasalin da ya gabata to addu'a takan kasance aqwa min albala tafi bala'in ƙarfi bala'in in yazo addu'ar in ta dumfare shi sai ya zamanto tafi shi ƙarfi don haka fa yadfa'uhu sai ta tunkuɗe shi in addu'a ta zo ta da momentum tana da ƙarfi ƙarfinta kuma yana kasancewa tasir daga yaƙini ko da sharuɗan da ake kiyayewa na addu'a na karɓan addu'a wajen kiyayewa abin da yake na halal wajen samun yaƙini a cikin zuciya babu raba wuta wajen yinta a lokacin da ya dace wajen kiyayewa sharuɗar da aka ambata irin kaman kiyayewa halal da makamantansu duk waɗannan ababe su suke sabbaba mu addu'a ta zan mai ƙarfi to wani lokaci in ta dumfari bala'i sai ta zanta fi bala'in ƙarfi sai ta tunkuɗe shi ta yi maganinsa afsani wani lokaci kuma kaso na biyu an ya kuna adu'afu min albala addu'ar idan ta zo tana da rauni gaban bala'in ta fi bala'in rauni shi ya fi ta ƙarfi ke na yanzu in ta taho dama tana da rauni ba ta da wani ƙarfi wannan kuma rashin ƙarfinta yakan yi tasiri ne daga wajen daga inda ta fito daga wajen wa ta fito a wani irin salo ta fito shi ne yake ba ta ƙarfi ko rauni to in ta zan tana da rauni ta dumfari bala'in fa ya ƙawa alaihil bala sai ya zamanto bala'in ya nuna ƙarfi a kanta ya fi ta ƙarfi faisabu bihil abdu don haka sai a shafi bawa da wannan bala'in saboda addu'ar da ya yi ko addu'ar da aka masa ko abin da ya kama da shi ba shi da ƙarfi ba zai zama sababi na tunkuɗe ta ba don haka duk da an yi addu'ar bala'in sai zo shi ya dumfari bawa sai kuma ya faɗa kansa walakin kuma ta iya yiwuwa duk da raunin addu'ar qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifa ta iya sassauta bala'in koda ku addu'ar mai rauni ce ma'ana ta zo ta maimakon ta tunkuɗe shi sai ta dan masa wani bugu wanda dai ƙarfin da ya taho da shi sai dan yi sauki amma bata dakatar da shi ba mun gane yakan iya kasancewa haka الثالث yanayi na uku da addu'a take tasirantuwa akan bala'i an ya taqawama karfin su sai zamanto daya bala'in da addu'ar karfin su daya yanzu gogormaya za a yi za a yi tirjiya wa yamna'u kullu wahidin minhum sahibahu kowanne daya daga ciki sai hana dan uwansa ya nemi hana dan uwansa shi bala'in ƙarfinsa ya zo ɗaya da addu'ar sai ya nemi addu'ar yin tasiri ita kuma ita ma sai ta nemi bala'in ta nemi hana shi yin tasiri kenan wannan yana nuna mana ashe addu'a in ta dumfari bala'i ba a yanayi guda take fuskantarsa ba hakan kuma kamar yadda muka faɗa tasirin yakan sabbaba ne daga inda ita addu'a ta fito da kuma yanayin da addu'a ta fito وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها إمام حاكم هر إلو يافتر أتك مستدرك دقى حديث أم المؤمنين الله كارمة يردا قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله سيرا دا منشن الله ستبت أغريشي ياتي لا يغني حذر من قدر taitayi shine hazar ka rika taitayi kulawa taitayi baya wadatarwa akan kaddara wato taitayi da zaka dinga yin Allah ya kaddara abu zai faru ai sai ya faru ai mun san qada an ce kashi biyu ne ko akwai qada'un na ambata wani darasi a baya ko da ba wannan littafin ba akwai qada'un qada'i kashi kashi kashi nawa ne aka ambata waje yadda abi yake faruwa am ban ji ba ba wannan janibin ba dangane da kaddara gefen kaddara faruwar abu mun ce akwai qada'un wanda yake mubram kowa ya rubuta akwai qada'un mubram akwai qada'un mu'allaq aina ita nanatawa a wani darasi muka faɗawa ne adabul mufrad ko ha tazkiyatun nufus akwai har kun manta kenan za mu sai komawa a yi examination kenan akwai qada'un mubram akwai qada'un mu'allaq mu'allaq shine wanda aka ta'allaka shi da asbab ko addu'a tana daga cikin sabubba ko bata da ciki tana daga ciki amma in qada'un mubram ne fa shine Allah ce fa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu ba wanda ya sai tun kuɗi sai ya faru wannan qada'un ne mubram to nan ma ki da aka ce la yughni hadarun min qadar taitayin da zaka shiga kiyayewa akan abu taka tsantsan ba zai amfanar ba in Allah ya riga ya hukunta kaddara duk taka tsantsan ɗinka sai kaddarar ta faru ko wadda'u yanfa'u mimma nazala kuma hadisin yace addu'a takan amfanar dangane da abin da ya riga ya sauka ko da musiba ta sauka addu'a takan zama sababi da take amfanar da bawa wajen sassauta wannan bala'in ko kuma tunkuɗe shi gaba ɗaya. Wa mimma lam yunzil kai tana ma sa kasancewa sababi ta amfanar da bawa dangane da abin da bai ma sauka ba, a dalilin addu'a sai Allah ta'ala ya kauda shi, saboda ya sanya ta sababi, amma in ya kasance ƙaba'un ne mu'allak. In ƙaba'un mubram ne, ba abin da zai faru ko da waɗannan mu'aqibat da Allah ya sanya lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da masu bibiya mala'iku da aka sa suna tsare shi daga dukkan irin waɗannan abubuwa in yayi addu'a sai Allah ya kawo abin da sauki mota ce ta zo kamar za ta halaka shi kuma idan yi addu'a sai kaga Allah ta'ala ya sa abin ya yi sauƙi mutane su ta cewa abin ya yi sauƙi ya yi sauƙi misali ne to kaga addu'a ce take kawowa wannan amma idan ya zan ƙaza'un ne mubra amma yin ƙaza'a a banan ƙaza'un mu'allaq amma idan ƙaza'un ne mubra su waɗannan mu'aqibat ba za su amfanar ba shi yasa ce wa idza arada Allahu bi qaumin su'a in Allah yana nufin wani mummuna abu ya shafi mutane ko da sun ambaci sababin tunda wannan ba layinsa ba ne falamar wadda lahu ba wanda zai hana sai abin ya faru su ma sai su koma gefe sai su zuba idanu ga hukuncin Allah mala'ikun saboda bayan da suka iya haka Allah ya nufe su da yi ba za su iya kara bawa ba to nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa addu'a tana amfani ga abin da ya sauka na bala'i kuma tana amfani ga wanda bai sauka ba ma wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a bala'i yakan sauka sai addu'a ta dumfare shi fayatali jani ila yawmil qiyama sai zamanto suna turka turka har zuwa ranar alkiyama ma'ana addu'ar ba za ta bar wannan bala'in duk lokacin da ya zo sai Allah ta'ala ya sanya addu'a sai ta dinga bada kariya wannan hadisi albani ya hassana shi ya ce hadithi ne wanda yake hassan وفيه أيضا من حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هر إلو أتكن دي لتاف إمام حاكم دقى حديث عبد الله بن عمر الله يكارى مصير دا يكيتي والدعاء وتعن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم شمعان حديث حسن yana cewa addu'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yunzil fa alaikum ibadallahi bid-du'a cewa addu'a tana amfanarwa ga abin da ya sauka da wanda ma bai sauka ba don haka ya bayin Allah ana horar da ku da yin addu'a ma'ana mutane su zamanto masu ne masu yin addu'a suna roƙon ubangijinsu da irin sigogin da shari'a ta ambata da irin salon da shari'a ta ambata su rika bibiya na lokatan da aka ce su ne mazannatul ijaba وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم هر إلو يازو چكين دي مستدرك دقى حديث ثوبان دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يرد القدر إلا الدعاء ba abin da ke tunkuɗewa ƙaddara sai addu'a wala ya zai da fil'umar illal bir ba abin da ke yin ƙari mabawa a cikin shekarunsa face ɗa'a ga Allah wa innar rajula la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu kuma lalle bawa akan haramta masa arziki a dalilin wani zunubi da yake aikatawa a nan wajen an sanya hukunci cewa hadisi ne da'ifi amma a wani waje kuma albani ya hassana shi har idan Allah bayan ya tantance ya kuma hassana shi la yaruddu al-qadra illa ad-du'a ba abin da ke mai da kaddara sai addu'a to ka ce kaddara ko me zai mai da kaddara ita kan turan gini turan zane to a cikin al'amura akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya allaka su da sababi kaza zai faru in sababi kaza ya faru kaza kuma zai faru in wannan sababin bai faru ba kuma Allah cikin hukuncinsa ya riga ya kaddara wanne ne mai aukuwa mun gane kaga duk bai fita cikin kaddara ba misali addu'a tana cikin sababi na tunkudewa bala'i wane kaza zai same shi amma idan yayi addu'a kazan ba zai same shi ba sai kuma Allah ya kaddara cewa wanan ba zai addu'ar ba sai kazan ya same shi ko kuma ya kaddara wani zai yi addu'ar don haka sai kuma kazan ba zai same shi ba akwai abubuwan da Allah subhanahu manzon Allah sallallahu ya ambata cewa suna zamantowa sababi na ƙarin shekaru suna zamantowa sababi na ƙarin arziki misali kamar sada zumunci من يحب ومن يحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دو wanda yake san a jinkirta masa cikin ajalinsa a ƙara masa shekaru kenan kuma a ƙara yalwata masa arzikinsa to annabi ya ce sada zumuncinsa kenan sada zumunci hadisi ya ambaci yana daga cikin sababin da yake kawowa a ƙara wa mutum shekaru a ƙara wa mutum arziki to kuma Allah cikin hikimarsa da ikonsa ya riga ya ƙaddara wa bawa wane zai zama mai sada zumunci sada zumuncin zai zama sababin ƙaruwar waɗancan ababen wane ba zai sada zumunci ba shi kuma sada zumuncin zai sababa ya tsaya a abin da aka ƙaddara masa na farko to kaga duka ajalin da mutum ya hau kai dama shi ne Allah ya hukunta masa bai fita dai daga cikin abin da Allah ya ce fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah ta'ala ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab Allah yakan shafe abin da ya so cikin kaddara wasu malamai sun fassara wannan aya da haka wa yuthbitu kuma yakan tabbatar da abin da yaso wannan shine abin da ake nufi na shafewa ba wai an shafe shi kulliyan bane abin da aka kaddara masa na farko to sababi ya faru da yayin intikalin sa daga wannan kaddara zuwa waccan kaddara kuma yakan tabbatar da wanda yaso wa indahu ummul kitab domin dama lauhul mahfuz a wajensa take to don haka addu'a takan zo a matsayin sababi an kaddara kaza amma idan addu'a ta faru sababi ne da zai canja wannan kaddaran a zo zuwa ga wata kaddara dama a rubuce yake ba a lokacin ake canzawa ba kuma duka wannan canjawan malamai suka ce a karkashin mashi'a ta ubangiji yake ba abu ne wanda yake hatman ba in Allah ya ga dama sai ya hakan in bai ga dama ba kuma sai ya bashi a yadda yake ko da sababin ya faru mun fahimta duka wannan yana fadawa ne karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wataala la yaruddu alqadra illa du'a wa la yazidu fil umr illa albir kaga anan bir kamar yadda yazo qarara a wani waje an ambaci silatul rahim wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu ko mutun za iya haramta masa arziki saboda wani zunubi da yake aikatawa ma'ana zunubi zai iya zamanto a sababi da za a haramta masa wani abu wanda Allah ta'ala ya nuface shi da shi tun haka ashe addu'a tana da falala ƙwarai da gaske tana tunkuɗewa bawa musiba ashe ɗaya daga cikin falala na addu'a shi ne magani ce magani ne ba sai bala'i ba wanda ake ganinsa hissiyan ko da wanda yake ma'anawiyan ba babban bala'i kamar fitinuwa a cikin addini ai asalin tambayar an shimfiɗa ta ne a kayan mutumin da wani abu ya same shi wanda kuma ya san zai ɓata masa duniyarsa da lahirarsa ya yi ƙoƙarin ya tunkuɗa wannan abin kuma abin ya gagara sai ƙarfi abin yake ƙara yi menene mafita kenan nan tun farko da aka fara magana akan addu'a zuwa nan ana nuna mana cewa magani na farko akan kowace irin musiba musibar shaidan ne wasin da yake sanya wa mutum na bauɗewa ya bar tafarkin Allah magani na farko shine dagewa da addu'a a roƙi ubangiji shirya shi saka aka kimsa maka kullum kana ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin baki ɗaya cikin sallar da kake aka ta kimsa maka addu'a addu'o'i kala-kala na neman sabati na neman kariya daga sharrin shaidan kuma ka samu dawwama akan tafarkin Allah to don haka ashe addu'a magani ne na farko na samun shiriya da kariya daga wajen Allah subhanahu wata'ala faslun yace al-ilhahu fi du'a al-ilha shine naci naci cikin addu'a kenan ana shimfiɗa dangane da wannan fasali a fahimci cewa addu'ar ba kawai za a yi ta burburu ba ne ko sama-sama a'a nacewa ake akanta dagewa ake ba ƙaƙƙautawa yadda in kana neman wani abu na duniya kake nacewa to haka nan nacin ka yafi yawa a lokacin da kake roƙon ubangijinka mala ya ce wa min an fa'il adwiya al-ilhahu fi du'a daga cikin magani mafi amfanarwa nacin da mutum zai wajen addu'a ya nace a wajen addu'a ya ce wa ƙarawa ibn maja fi sunanihi min hadithi abi hurairata ibn maja ya rawaito cikin sunan ɗansa daga hadithin abu hurairata ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam yas'alillaha ya gababu alaihi duk wanda baya roƙon Allah Allah yakan yi fushi da shi kaji fa in baka roƙon Allah Allah sai ya fushi da kai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin ku yace ku roƙe ni zan amsa muku umarni yace ku roƙen yama yake shedi wanda baya roƙo na ya girman kai shi wai ba zai roƙe ni ba to sai ya shiga jahannama kaji fa shi ubangiji yana so ka roƙe shi kuma kai ta naci dan adam ne baya so ka roƙe shi balle kuma in ka roƙe shi ka duka naci hmm la tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladhi babuhu la yahjubu Allah yaghdabu il in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu haka masu hikima suka ce kar ka roƙi ɗan adam wata buƙatarka ka roƙi wanda kullum ƙofarsa ba a ba shamaki kullum ka zo ƙofar a buɗe ne kawai shiga kake yi ba ɗan iso ba za a sa ka kai zauna awa guda kana jira a ƙofar gidan alhaji ba ko sama da haka kuma an zo babu biyan buƙata Allah subhanahu wata'ala shi fushi yake in baka roƙe shi ba dan adam ne in ka ke roƙonsa to sai ya fushi wata ran ma in kana yawan roƙonsa ya hango ka sai gaban sa ya faɗi to don haka Allah subhanahu wata'ala shi yana so kai ta roƙonsa kai ta roƙonsa ba kakkautawa wa fi sahih hakim har ilau dai ya zo a cikin mustadrak min hadithi Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Anas ya jiyo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'jizu fi du'a kada ku gajiya wajen addu'a fa innahu la yahliku ma addu'a ahadun ba wanda zai halaka tare da addu'a duk da ma'ana mai kyau ne amma hadisin da'ifi ne kamar da Sheikh Nasir Al-Albani hukunta wa fi sahih al-hakim har ilo cikin mustadrak haka ne ko wa zakara al-auza'i an az-zuhri an urwata an aisha radiyallahu anha auza'i ya ambata daga muhammad ibn shihab daga urwa ibn zubair shi kuma daga qala sa aisha Allah ya yarda da ita qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yuhibbul mulahina fi du'a Allah ta'ala yana kaunar masu yin naci cikin addu'a eh haka abin yake amma albani ya ce hadisin mawdu'i ne ma ba da'ifi ba to haka ba za a kafa dalili da shi ba amma dai ma'anar haka take Allah yana son masu naci cikin addu'a wa fi kitabiz zuhud lil imam Ahmad an Qatada cikin kitabuz zuhud wanda imam Ahmad ya rubuta dan sa ya karasa qala Qatada yana cewa ala muwarriq muwarriq yace ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahri ala khashaba fa huwa yad'u ya rab ya rab la'alla allah azza wa jalla an yunjiyahu muwarriq yake fada kamar yadda katada ya hakaito yana ba da kwatance dangane da addu'a da kuma yadda ake so a dinga naci a addu'a da kuma yadda ba a son ɗebe ƙauna in an yi addu'a sai ba da kwatance da mutumin da rajulan fil bahar ala khashaba mutum ne a cikin teku ai dai mun san teku ko in an je lagos ai an ga teku in ba a ganta a zahirar ma an ganta a talabijin watakila yadda take ambaliya da ruwa ko to a ce jirgi sai ya fashe jirgi yana fashewa a da ƙarfin ruwa da ƙarfin iska sai ta ambaliya da shi ya kaca-kaca ko kuma watakila ƙarfin ruwa da ƙarfin iska ya bugo shi su kasa kontrolin kuma ga dutse akan samu dutse a tsakiyar teku sai ya zo buge shi in ya buge shi sai ka ga ya kaca kayan da yake ciki duk ya tarwatsa mutane su halaka haka na faruwa wasu kuma sai samu wani bangaren jirgin shi ne ake cewa allon jirgi su kuma sai su makalkale wannan kuma ba su da iko sai inda ruwa kawai ya kai su wani sai ya kai shi tsibiri inda dabbobi ne a wajen wani ma ya kai shi tsibiri aljanu ne a gun wani kuma ya kai shi wata nahiya daban na mutanen da bai san su ba kuma rayuwarsa ta zan a wajen to duk haka ya faru a mutanda to sai ba da kwatance ce kamar mutum ne yana cikin teku ala khashaba yana kayan allo allan jirgi fahuwa ya da'o ka san mutum yana kan allan jirgi yanzu kan idan igiyar ruwa ta zo da ƙarfi ma sai ta kifa shi ko ba yadda ya iya to yana kan allan jirgi ruwa yana kada shi yana kada shi yana kada shi to sai addu'a yi ya rab ya rab kana tsammani akwai lokacin zai daina addu'a to haka ake so in kana kan tudu ma karka daina addu'a la'alla Allah an yunjiyahu kuma yana ta ubangiji zai zai ɗebe ƙauna cewa Allah ba zai an sha addu'arsa ba? Kaga tukun zai ta nacin addu'ar. Sannan na biyu hankalinsa duka ya tattara Ubangijin kawai yake kira. ai shine Allah buga misalin da su Qur'an da'u Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi la lakunanna min as-salihin addu'a kawai za ga mutun yana yi kuma sannan ba zai yanke kauna kullum fata yake Allah zai karɓi addu'ar tasa kuma sannan ba zai daina yin addu'ar ba to shine yace shi bai da zai yi game da mumini ba wajen addu'a face mutumin da ya samu kansa akan allon jirgi yana ta addu'a ya rab ya rab la'allallah an yajiyahu yana fatan Allah ta'ala ya tsirar da shi to haka ake so akan tudu ma ka mu'amalanci addu'a idan kana yi ma Ubangijinka ba buru-buru ba, kullum kana yi kuma da tsammanin an karɓe ta za a maka abin da kake bukata. Allah ya datar da mu. Fasali na gaba, min afatid du'a, daga cikin abubuwa da ya kira su a matsayin annoba, annoba na addu'a. ka san kowane abu ayyukan samu annoba da za ta zo ta cinye shi a hankali a hankali tana cinsa kuma sai ta ruguza shi wa min afatin lati tamna'u tarattuba athar du'a'i alaihi yana daga cikin annoba wanda take hana jerantuwar tasirin addu'a ga shi bawa ba zai ga gurbinta ba na farko an yasta'jil al-abdu bawa yayi ci da zuci ci da zuci yana hana addu'a ta tasir wa yastabati al-ijaba sai yaga ansawa ta yi jinkiri istibta shine jinkiri an yastabati al-ijaba sai ya ga cewa amsa addu'ar tasa ta yi jinkiri fayas ta hasiru don haka sai ya ƙosa fayyada addu'a sai ya daina yin addu'ar wannan annoba ce waho bi manzaliti man ya zaro bazara sai malam ya ce wannan matsayinsa tamkar mutumin da ya shuka ƙwaya ne ƙwaya bazara kwaya grain guda ɗaya haka wani crop ya ɗauka kawai shuka tamkar mutumin da ya shuka wata kwaya ce au garasa garasan ko kuma ya dasa wani dashe ya ciri dashe na shinkafa misali sai ya dasa faja'ala ya ta'ahaduhu wa yasqiyahu sai yana kula da shi kuma yana shayar da shi ba haka ake ma dashe ba ko kuma shuka yana yi sai a dinga shayar da ita falan mastabda'a falan mastabda'a kamalahu wa idrakahu lokacin da yaga cewa kamalar wannan cikar wannan shukar ta yi jinkiri wa idrakahu ƙosawarsa ta yi jinkiri yaga yana ta yi yana ta zuba ruwa yana zuba ruwa sai ce kai har yanzu wannan ba ta 'ya'ya ba har yanzu wannan bata fidda kai ba har yanzu wannan bai yi kaza ba tarakahu sai kuma ya daina yin bayin me zai faru tarakahu wa ahmalahu sai ya bashi kwatsi da shi ya wofantar da shi shine ihmal ya watsi da shi ya tarbi abin nan ya wofantar da shi sai abin ya mutu kuma ko zai ci gaba ba zai ci gaba ba to wai bahaushe yake cewa mai haƙuri shi ke dafa dutse ya sha romansa ai mubalaga ne wanda ya dafa dutse ya sha roman dutse alal hakika juriyarsa ta yi nisa dutse da ka dafa shi kuma har ya laushi ya fidda romo kuma ka sauke ka ci abinka ai haƙurin ya kai haƙuri to haka ake so ai ma addu'a ba a jinkiri ana tilasta Allah ne roƙonsa ake kuma shine alhakimu kuma tunda ya baka garanti ya karɓa in ka ga bai karɓa ba to daga wajenka ne kai ne baka bi sharuɗan ba an samu bauɗewa an samu missing link daga wajenka amma in dai ka ciccika sharuɗa kuma ka roƙa to kawai an karɓa insha Allah yi ne kuma sai yadda ubangijin ya ga dama zai yi amma karɓa ya karɓa wa man asdaqu min Allah qila inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ya maka alƙawari kuma ya karɓa subhanahu wa ta'ala Allah mai karamci ne to don haka ana son naci a addu'a kuma ɗaya daga cikin annobar da take cinyewa addu'a shine ƙosawa karka ƙosa wafi sahihul bukhari ya zo cikin sahihul bukhari min hadithi abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga hadithin abu hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa wa ɗayanku addu'a kenan matukar bai ci da zuci ba ya kulu ya ce da autu falam yusta jabli na roƙa amma fa ba amsa mini ba har yanzu ce to muna ta dai muna addu'ar abin dai har yanzu har yanzu dai shiru an yi addu'ar an yi addu'ar kan amma dai shiru a ba a san haka eh ce mun roƙe ubangijinmu kuma muna shauraran hukuncinsa ka roƙa kana da garanti kawai an karɓa shi kenan wafi sahihi muslim har ilawun ya zo a cikin sahihi muslim an hushi ma daga abu hurarata annabi ya ce la ya zalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ithmin aw qati'at rahimin ba a gushewa ana amsa wa bawa duk lokacin da ya roƙa Allah zai amsa masa a taskar Allah tana karewa ne yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an Allahu samad shine wanda ake nufata kullum i ko shedancin mutum yana tafiya kawai sai ya ji kokara duk me zai ce toyo Allah ko ƙarawo ne ya ji an masa kokara sai ka ji ya ce wayo Allah Allah yake kira to ba a gushewa wajen amsa wa bawa malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimi matuqaddai bai roki Allah cikin sako ba bai kuma roki Allah cikin yankewa zumunci ba bai roƙi Allah cikin saƙo ba bai roƙi Allah cikin yankewa zumunci ba saƙo ka roƙi Allah ta'ala cikin saƙo Allah bai san wannan addu'ar taka da kai saƙo ce mummunar addu'a ga wani haka kawai misali a ce ya zalunce ka ne ƙaramin zalunci ke kuma sai ka masa babbar addu'a wadda ta wuce zaluncin da kai aka maka to irin wannan ba za a ansa ba yanzu ba an zalunci mutane ba aka rurushe musu gidaje abinan shagunan abin ai zalunci ne ba a tanada musu inda za su yi sana'a ba multibillion multibillion naira industry an zo an rushe su kawai lokaci daya waɗansu yanzu a dalilin haka za ga sun durkushe domin kafin inda za su samu su resettling jaran za su cinye ana rufe asirin yara ƙanana da mata suna gina ana rufe asirin juna ana ɗan kai musu cefane daga ɗan abin da aka samu to yanzu an durkusar za su cinye jaran nasu sai ka ga wanda yake ta jujjuya kuɗi yanzu watakila ya dawo ba shi da kome ai zaluntar su aka yi to yanzu misali sai su ce za su yi mummunar addu'a ga mahukunta addu'ar da ta wuce zaluncin da suka yi to irin wannan Allah ba zai karba ba amma idan suka yi haƙuri suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah suka roƙi Allah ya ba su mafita to sai Allah ya ba su mafita sannan idan har ba za su iya haƙura a zaluncin da suka yi ba suka ce Allah mun kai ƙara zuwa gare ka ko su ce Allah ya isa abin da aka mana shi kenan sai tsaya iya haka to Allah ku zai isa don wallahi ba a zalumi ba ne wallahi Allah ba azzalimi da'watul mazlumi laysa bainaha wa bainal lahi hijabu addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da ubangiji in har misali an ce sun saka wannan abun ba bisa ka'ida ba haka hukuma ta ce ba eh laifi suka yi in har haka ne to kuma sai a ilajin laifi da laifi ta janibi guda sai a ga wannan employment ya samar mutane mutum dubanni ne thousands waɗanda suke zamantowa suna da aikin yi a ƙarƙashin waɗannan abubuwan da aka rushe thousands daga vulcanizers zuwa masu yin nama karɓa-karɓa zuwa masu sai da kayayyaki wannan shine zai zauna daga awa kaza zuwa kaza zuwa masu sai da handset zuwa ga masu sai da accessories zuwa ga masu sai da provisions da saurakin mutane da yawa ga suna mutane dubanni za ka samu wanda suke aiki karkashi to za a yi rangarar ɗinsu unemployed na ɗaya kenan an taimakawa economy ɗin ƙasa ba a taimakawa economy ba gdp ma zai taɓo money in circulation shi ma zai zamanto ya, ya ragu wanda wannan duk waɗansu abubuwa ne da suke taimakawa economy money in circulation ya ragu sannan employment ya yi falling shi ma so da sun zauna ba su da komi kuma a ƙarshe idan har suka cinye jaransu ba su da wani abu to yanzu suna da kulli a cikin ransu waɗansu in sun yi haƙuri sun mai da zuwa ga Allah to waɗansu kuma za su iya zamantowa duk hanyar da za su zamanto societal nuisance ta haka ne ake samun bandits ta haka ake samun armed robbers ta haka ake samun rebels komai ma za a iya samu ta ƙarƙashin irin wannan saboda frustration to gwamnati ta zamanto mai hankali in ta duba janibi guda to sai a duba janibi guda eh wannan ba daidai suka yi ba sun sanya ba ba bisa ka'idar gwamnati ba amma tsawon zamani tsawon shekaru suna wannan business din to tunda kun yi laifi yanzu ba mu tanada muku wani waje za mu ba ku wani waje kowa ya je shi yayi amma sai ka biya kuɗi ya ce an sa maka kuɗi kaza sai ka biya ga iya ɗan fili ba za mu gina ma ba kai za ka je ka gina amma sai ka biya sai a sanya wa mutum kuɗi sakamakon wannan rashin daidai ɗin da ya yi alabashi da aka sanya wani lokaci an tanada musu waje duk wanda bai tashi ya koma can ba kuma sai a rushe ko yanzu haka bai fi zamantowa a hankali ba amma wannan da aka yi ba a yi aikin hankali ba ba haka ya kamata shugabanni su yi ba Allah ka shirar da su to ba a san yin addu'a ƙarƙashin saƙo kuma ba a san yin addu'a wajen yanke zumunci kenan wannan ya nuna mana ashe addu'a tana da sharuɗa na karɓa ita kanta ko an cika sharuɗan yinta to akwai nau'o'inta wanda ba a karɓa kenan shi ba kowace addu'a za a yi ba akwai addu'ar da ko an cika mata sharuɗa amma ba ta faɗa nau'in da ake karɓa ba za a karɓe ta ba kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam yasta'jal matukar mutum bai ci da zuci ba yanzu abubuwa guda uku aka ambata cewa ba a karɓa waɗannan addu'ar na farko addu'a wanda aka yi ta fi ithmin ko addu'a da aka yi ta sai ka ta'it rahimin isti'jal wannan abubuwa guda uku Ƙila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah mal isti'jal menene ci da zucin ya manzon Allah qala sai yace ya kulu misali bawa yace qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yustajib li yustajibu li nayi addu'a nayi addu'a amma bana ganin an amsa mini fayastahsiru inda zalika wa yada'u du'a sa'in da mutum sai ya kosa sai ya bar addu'ar ya daina yi kaga daga zara ya bar addu'ar kuma shikenan an daina karba ko to dan haka bawa ya dage wajen yin addu'a kuma kada ya kosa kada ya ci da zuci Allah shine yake deciding me zai maka wataƙila ka roƙi wani abu Allah bai ma ba kuma akwai wata musiba sai Allah ta'ala sai kare ka daga wannan addu'a ta karɓu ko da ko bata karɓu ba ko kuma ka roki wannan sai ba a maka ba sai kuma Allah ya buɗa maka wani abu nawa ne zaka ga mutum saurayi ya ta naci ya ta samun kuku yana cewa a taimaka masa addu'a kan wata budurwa da yake nema kuma sai a yi kol da shi a ka da shi duka ga ya rude kuna ta rarashin sa eh kuma sai daga baya idan ya huce je ne mota sai daga baya can shekaru sun yi nisa kuma sai wani aibi ya bayyana ga waccan da aka kada shi din shi ya dinga cewa tab na auna arziki a yana faruwa ko to sai ce addu'ar ta su je ba a karɓa ba an karɓa shi ne yanzu a makance yake ga itance alhali kuma Allah ya gaba ita bane shi yasa ya ƙi bashi sai ya bashi wata وفي مسند أحمد من حديث أنس يا ذو cikin musnad na Imam Ahmad daga hadisin Anas dan Malik kale yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yazalu al-abdu bi khairin ma lam yasta'jil bawa ba zai gushe cikin alheri ba game da addu'arsa kenan malam yasta'jal matukar bai ci da zuci ba qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah kaifa yasta'jal ya ne ne bawa zai ci da zuci qala annabi yace ya qulu qad da'awtu rabbi falam yustajab li na roki ubangiji na amma Allah bai ansa mun ba to in bawa ya faɗa ka ya ci da zuci ba za a amsa ba ai ba a tilasta Allah to Allah ba mu dacewa faslun ga wani fasali shi ma ta'allake da wancan yace auqatul ijaba wasu lokata waɗanda ake amsar addu'a wa idza jumi'a ma'a du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة ما ليش إذا جمع مع الدعاء حضور القلب إذا أكا تترى تارد الدعاء أكا سامح دور حضور القلب حلرتو والزوجية Allah ya baya amsan addu'a daga zuciya wacce take rafkananniya mai wargi haka hadisi ya nuna kana addu'a amma kuma network ɗinka ya tafi wani ku a ba za a karɓa ba dole sai ka halarto da zuciyarka wajen wanda kake roƙon to shine nan kaga sharaɗi na farko kenan shine mai hudurun kalbi zuciya ta zamanto ta halarto abin da bawan yake roƙa wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi alal matlub kuma a tattara dukkan halartowan zuciya a tattara dukkan zuciyan baki ɗayanta alal matlub akan abin da ake nema zuciyar a tattaro ta baki ɗaya akan abin da ake nema kana roƙon Allah gafara ne zuciyar taka duk ta halarto kan wannan wa sadafa waqtan min awqatil ijaba as-sitta kuma ya zamanto ya dace da lokata da ake amsar addu'a as-sitta kaman guda shida wahiya sune الثلث الأخير من الليل الثلث الأخير من الليل ɗaya kashi na uku na dare in ka kasa dare kashi uku daga faduwar rana zuwa fitowar alfijir yanka shi gida uku yankin ƙarshe hadithin annabi sallallahu alaihi ya ambaci cewa ubangiji ta'ala yana sauka a wannan lokacin sama'ar duniya saukan da ta dace da ubangiji ba mu san ya saukarsa take ba amma annabi sai ya faɗa kuma mun gaskanta kuma a wannan lokaci ubangiji yana shela bayansa wa yake neman gafara an gafarta masa wa yake roƙon wani abu a bashi to kaga wannan lokaci ne yana cikin auqatul ijaba as-sulusul layl al-akhir wa inda al-adhan da kuma lokacin da ake kiran sallah inda al-adhan lokacin da ake kiran sallah domin duk lokacin da ake kiran sallah annabi ya yi umarni ka yi wani abu idan kuka ji mai kiran sallah yana kira annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqulu kama yaqulu almu'adhdhin yadda ladan yake fada kuma sai ku fada Allahu akbar Allahu akbar kuma sai ku fada ba sai kun daga sauti ba hayya ala salah kun ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah shi ma la hawla wala quwwata amma duk sauran haka za ku fada in ya ce assalatu khairun minan naum kuma sai ku faɗa ka to lokacin da aka yi kiran sallah kuma ana yin addu'a mubasharatan annabi ya ce ku roƙa mun wasila abu na farko idan aka gama kiran sallah zaka ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan in ka faɗi haka sai kuma kai salati ga manzon Allah bayan kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka roƙa masa alwasila annabi ce ku roƙa min ita ya faɗi sigar addu'ar da za a yi اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هو الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته to duk wanda ya wannan annabi ya ce zai samu ceto na ranar alkiyama to kuma ka jera waɗannan abubuwa masu daraja addu'ar da kai wa annabi dai ka san karɓaɓɓiya ce domin ko kai ko kar kai an ba shi wannan matsayin to kuma yanzu ka tura addu'ar da annabi ya ce ka yi zai baka ceto a ranar alkiyama insha Allah kuma sai ka kasa dukan bodi a addu'ar da kai wa annabi ta tafi za ta hausa ma ai sai kai dukan bodi ko kai ma sai ka hada da taka nan take kana yin gama addu'a ma annabi wasila kai ma sai ka roki naka sai su tafi to kaga wannan mazinnatul ijaba ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi ya ambata tsakanin kiran sallah da kuma ikama ba a mai da addu'a a wannan lokacin shi ma lokacin ne zaka dukufa sai kai addu'a wala Allah kana masallaci sai aka kira sallah dama ka shiga masallaci kai nafilarka sai aka kira sallah bayan an kira sallah kai wadancan wanda ya kamata ko wala Allah lokacin kai ka samu shigowa masallaci kai nafilarka to kafin liman ya zo kuma sai ka dukufa sai kai addu'o'inka wannan lokaci ne da ake auqatul ijaba ne ballantana wanda yake zaune a masallaci yana jiran liman annabi ya ce cikin sallah yake ma kanati salatu hiya allati tahbisu matukar sallar dai ita ta tsare shi dama a masallacin to yana cikin hukuncin mai sallah ne to kaga irin wannan lokata ne na ijaba insha Allah wa adbarus salawatil maktubat karshen sallolin farilla wannan ana nufi gabanin ka sallame qabla salam domin a cikin sallah akwai gurabe guda bakwai waɗanda Allah subhanahu wataala cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadarta su ana yin addu'o'i tun daga lokacin da mutum ya ce Allahu Akbar har lokacin da zai ce Assalamu alaikum akwai gurabe guda bakwai wajajen addu'a ne wasu addu'a ce wacce take tauƙifi ba a canja ta yadda annabin yayi haka zaka ba zaka canza ba akwai wasu wajaje kuma kaman guda biyu ko uku wanda aka baka dama zaka iya wasu addu'o'in naka to don haka yana daga cikin ƙarshe lokacin da ka gama tahiyya yana daga cikin lokacin da aka baka dama zaka yi wasu addu'o'inka to wannan shi ma lokaci ne na amsar addu'a insha Allah kamar yadda zaka ga Allah subhanahu wataala a ibada ya kimsa yin addu'a a ƙarshe yanzu aikin hajji Allah ta'ala ya ce thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah إن الله غفور رحيم ومن الناس man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sirrul hisab kaga wannan an faɗi addu'a lokacin da aka yi ifada an kammala aikin hajji an zo an yi tawafi an tafo tun daga musdalifa zuwa mina an tafi zuwa tawaful ifada to kuma sai aka kimsa wa mutane addu'o'i wajen addu'a ne a dage addu'a alhaji ya tazabga addu'o'i ya ta addu'a an zo ƙarshen aiki hadifin annabi ya nuna idan ka so ka buɗe baki sai kai addu'a ka kammala ka zo ƙarshen azuminka za ka yi buɗe baki to sai kai addu'o'i wajen karɓa ne to haka sala salatul maktuba ita ma idan ka kammala ta gabanin ka sallame ka yi tahiyarka to nan ma waje ne wanda yake na amsar addu'a insha Allah ta'ala malai ce wa inda su'ud al-imam yawm al-jum'ati ala al-minbar da kuma lokacin da liman yake hawa minbari ranar juma'a nan akwai jawabi wanda kuma na ga lokaci yayi dole nan zamu tsaya insha Allah in Allah kai rayuwar mu wani mako mata shi daga nan din da kuma jawaban da zai amfara da shi abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum